نورهم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله أكبر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مم.
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون da Allah yanzu waɗannan ayoyin ba su ishe mu ainihin mu hankalta ba duk irin abin da za ka yi wa wannan rayuwar taka na alkhairi to amfanin zuwa gare ka zuwa gare ni ma'ana wanda muka yi zuwa gare mu yake komawa duk tsiyar da kuma ɗan adam zai yi yayi ma duk abin da zai yi ƙarshen sakamakon wannan cutar zuwa gare shi zai koma duk wanda yi wani abu na kirki alkhairin ƙarshe kansa zai koma ba zuwa ga Allah ba ku duba ku ga yadda Allah maɗaukaki yake nuna mana zai cika hasken addininsa to yanzu misali sai muka ce ba za mu kira zuwa ga ainihin addinin Allah ba muka zauna Allah yana da damuwa da mu kuma in yace zai kona mu akwai wanda ya sai ya hana shi to shi yasa duk ka tsaya kai aikin alkhairi in kai kanka zai dawo in nayi kaina zai koma Allah ya ce wane ne yafi tsananin zalunci ma'ana ai ba wani da yafi tsananin zalunci kamar mutumin da yake ma'ana la ahadun ashadda zulma mimman iftara ala Allahil kadhiba kama wanda ya kirkira alƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah bi nasbati ayatihi wai da danganta ayoyin Allah ila iftira'i ahadin min alkalqi wai cewa ayoyin Allah din nan wai wani ne can wani abin nan bai baye wanda shi ba ma balarabe bane wai ake danganta shi da cewa wai shi yake koya wa annabi wannan alqur'ani to wai fi zalunci kamar wanda ya faɗi irin wannan magana ina faɗa mana wani darasi mala'ika jibril bai san me zai gaya wa manzan Allah ba kawai Allah ce zai masa ka tafi zuwa ga Muhammad sai ya zo tukun a kimsa masa sannan kuma shi kuma ya karanta sannan kuma annabi shi kuma ya rike Allah kuma ya ce mu muke rike maka haddar ma'ana mu muke kiyaye shi cikin zuciyarka in ya shiga ba za ka manta shi ba to amma abin mamaki saboda zalunci na wa'ancan magabata sai suka ce abinda suke faɗi Allah ya ce walaƙada na alamu haƙiƙa mun sani annahum ya ƙulo na inna ma yu'allimuhu basharun ko suna cewa ai wahana ne yake sanar da shi shi kuma mutumin ma ba balarabe bane shi matsalar da take kawo shi magun annabi matsala ce daban ba ma matsalar shi addini bane an ce kawai yana zuwa yawa annabi wa annabi wasu tambayoyi ne kawai a'a yana son ya fahimci wani abu ne na rayuwa da iga hankalin annabi a'a menene ba a faɗi actually me yake tattaunawa da annabi ba ana kallonsa dai yana shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su danganta irin wannan Allah tabaraka wataala ce kai hakuri mun sani suna ce inna ma yuallimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna fi da Allah kuje Allah ya ce harshen fa da suke kutsawa ciki su wuce gona da iri a jami'u Allah ya ce ba harshen larabci bane ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma wannan abin da annabi Muhammad yake karanta muku harshe ne na larabci to da Allah ina alaƙar larabci kuma da harshen da ba na larabci ba ne Allah kai mana muwafaka wa ma qadarullaha haqqa qadarihi kenan ba su girmama Allah iyakar girmamawa ba tunda suka ce ma'ana ma anzalallahu ala basharin min shay'in wai ba Allah bai saukar da komai a bisa wani mutum ba kaga ba su girmama Allah iyakar girmamawa ba to shine Allah anan yake gaya mana la ahadu babu wani mimman iftara ala allahi kadhiba wanda ya fi ƙirƙiran ƙarya a kan Allah ya danganta ayoyin Allah zuwa ga wani harshe da ba na Allah ba ga wani mahalicci da wani abin nan ai daga da wata halitta wadda Allah ya halice shi au bi izi abin au bi bi abin bi izayati rusulihi ko kuma ya cutar da manzanni wa takzibuhum da ƙaryata su li ibdali ma ja'u bihi min alhaqi wai kawai dan ya bata abinda manzannin suka zo da shi na gaskiya a shi burinsa kenan kawai to ai kafin su an yi wani wasu ko Allah ce kazzabar qabalahum qaumun nuhin wal ahzabu ko min ba'dihim wasu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hammad kullu ummatin bi rasulihim ko li ya'khudhuhu wasu sun yi nufin masu kama manzon su kashe sai dai Allah ya kubutar da shi to amma abin mamaki kuma ake danganta alqur'ani da zancen wani mutum to shine Allah yace to ba wanda ya fi zalunci kamar mai irin wannan maganganu wa huwa yad'a ila al-islam alhali shi wannan da yake yazo da abin da yake na gaskiya yana kira ne zuwa ga addinin musulunci ma'ana shine al-istislamu lillahi walima ya amuruhum bihi min amri al-jihadi da abin da yake umartar su da shi na al'amarin jihadi na Allah wa gairihi da waninsa li fa'idatin saboda wata fa'ida yarji'u nafa'uha wanda amfaninta zai koma ilaihi zuwa gare shi shi mai kira idan yayi kira din kuma mai amsawa ya amsa to ko da wanda ya amsa da wanda ya kira kowanne amfanin zuwa kansa zai koma sai dai ta goma shi na Allah kai da kai kiran al'umma zuwa ga alkhairi to kana da lada kwatankwacin yawan waɗanda suka karbi shirya ina fatan mun fahimta saboda haka kun ga wata daraja ce ta daban Allah ya ajiye ta ga ma'abocin ilimi wallahu la yuhibbul haka ne gurin nan wallahu la yahdi ne ko na'am wallahu la yahdi alqawma zalimina Allah bai shiryar da mutanen da suke kafirai ne wayanda suka zalunci kayuwansu da ainihin me da shirka Allah ya ce yuriduna li yudfi unurallahi wai abin da suke nufi da irin wancan suka na manzo sukan addini a ce waka ne a ce tsafi ne a ce bokanci ne wai hakan da suke yi wai duka don su ainihin su bice su shafe su kashe hasken Allah ne ya ani nurahu ma'ana shar'ahu wa burhani abinan wa barani abinan wa barahini da dalilai na shari'a wanda suke gasu a fili bi afawahihim da bakin su fa ma'ana da bakunnan su ya ani bi aqwalihim da yadda suke furta magana suna cewa innahu sihiru wa shi'iru wa kuhanatu wallahu mutimmu nurihi Allah alhali kuma Allah muzhiru nurihi Allah zai bayyana hasken sa ne ko ana so ko ba a so walau karihal kafiruna ko da kuma kafirai basu so hakan ba Allah shi zai bayyana dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikuna ko da ba sa so Allah ya ce wallahi sai ya bayyana saboda haka hasken Allah zai ci gaba ayoyi suna nan suna gabata a cikin waɗannan duniyoyi ba aya ta alqur'ani ba ayoyi na Allah ne wanda a cikin alqur'ani babu su suna nan wallahi suna gabata cikin duniya ta kafirci masu rabo suna bin masana suna bincike kuma suna imani shi yasa Allah in yana son kowa ya imani wallahi cikin kyautawa da bismillah kalmarsa ta kun wallahi kowa sai yayi imani to Allah ya bar mu ne kawai kowa ya duba abin da yake kallon shi a tunaninsa shi ne ya fi kyau amma dai shi Allah ya faɗa maka mai kyau ya faɗa maka mara kyau to in ka ɗauki mummuna to kana ka za ka fala yallo manna illa nafsaka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana huwal ladhi shine wannan arsala rasulahu wanda ya aiko manzansa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi ya kuma turo shi da addini na gaskiya shine addinin musulunci liyuzhirahu dan ya bayyana shi ma'ana yu'li abinan yu'liyahu dan ya daukaka wannan addini din aladdini kulli a bisa sauran addinai dukkan su almukhalifatul lahu wanda suka saba masa walau karihal mushrikuna koda kuma su waɗanda suke masu bautar wani Allah ba sa so wa inna karahatu di abinan dinul haqi domin kin addini na gaskiya allazi tadammanathu kalimatu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah to shirku in dai ka bar addinin Allah bayan ka fahimce shi to kai da mai bautar gunki ɗaya kuke don wannan babu saɓani tsakanin malamai suka ce yin hakan shirka ne wali zalika walau karihal mushriku ne shi yasa Allah ce ko da su mushrikai ba sa so wa ulumil islam ala jami'il adyan ma'lum bid darurati malam yace ka sani daukaka ta addinin musulunci fa a sauran bisa sauran a wato a bisa sauran addinai abu ne sananne dole kawai ma'ana mutum ko yana so ko baya so addinin musulunci sai ya ɗaukaka akan sauran addinai na ƙarya fagairar musulmi kuma wanda ba musulmi ba ma malam yace yi urafu bi darurati ya sani wallahi dole ne annal islama arfa min dinihi wallahi wanda ba musulmi ba ya sani tabbas ya sani cewa addinin musulunci shine mafi ɗaukaka akan abin da yake na san zuciya wala yamna'uhu ruju'u ilaihi ba abin da ya hana ya dawo kan gaskiya illa sudda shaytanu lahu anhu sai dai kan giya ko kariya irin ta shaytan da ya kare shi ga barin abin kirki ya bude masa ido kan abin tsiya kuma ya sauƙaƙa masa abin tsiyar ya ji sauƙin bin sa sannan sai ya gama da shi kuma ya ce inni bari'un minka kamar yadda muka karanta aya ko Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana wannan addinin zai ɗaukaka kayansa ko ka tsaya ka taimaki addinin Allah ko kar ka tsaya to Allah zai taimaki ainihin addininsa kuma zai tashi ya isa zuwa ga duk idda ainihin Allah ɗin yake so ya isa walamma akbara al-abina akbara Allah yayin da Allah ya bada labari annahu yutimmu nurahu cewa fa zai cika haskensa walau karihal kafiruna koda kuma su kafirai ba sa so to wa kazalika yu'la dinahu haka nan addinin sa zai daukaka wa huwa al-islamu shine addinin musulunci ala jami'il adyan a bisa dukkan sauran addinai walau karihal mushrikuna wallahi koda mushrikai ba sa so saboda haka fala abinan fala hajata min jihatillahi ta bangaren Allah Allah baya bukata fil jihadi lizalika wai sai sai yayi jihadi a'a Allah bai bukatar haka kuma baya bukatar sai kun tashi kun yi jihadi a'a shi Allah da kansa zai daukaka kayansa kuma shi ya sanya zai daukaka shi walakin ja'alal jihadu kawai dai an sanya shi jihadi ne aka dora wa musulmi mai hankali baligi da aka dora masa ala jihati takalifi bisa fiska ta dora ayyuka na shari'a wanda amfanin su in kai zai koma gare ka allazi yas'adu bihi man qama bihi wannan da duk ma'ana wanda ya tsayi da irin wannan aiki to zai samu ainihin arziki na lahira tare da tsayuwarsa akan wannan abin wa ya shiqa bitar abin nan bitarkihi kuma ya tsiya ce ya zama dan wuta ga barin abin da Allah ya umarce shi ma'ana mallam ya dai amrullahi fihi duk wanda bai bi umarnin Allah ba to Allah tabaraka wa ta'ala wallahi zai mai da shi kaskantacce ma asarci ma'ana asararre kenan in kayi ka tsaya kai abin kirki in nayi na tsaya ne abin kirki to amfanin kar mu dauka cewa za a bai wani a'a zuwa gare mu zai koma Allah kai mana muwafaqa Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Allahu akbar تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم na'am ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون na'am يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن mm.
ومساكن طيبة في جنة عدن Mm.
في جنات عدن na'am ذلك الفوز العظيم Allahu akbar وأخرى تحبونها mm.
نصر من الله وفتح قريب na'am وبشر المؤمنين Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala da ya kira masu imani, yake cewa ya ku masu imani yace hal adullukum ala tijaratin cin ba zan shiryar da ma'ana ba na shiryar da ku ba a bisa wani kasuwanci tunjikum da zai tseratar da ku min azabin alimin daga wata azaba mai mu'ulimin radadi baka annahum qalu kai ka ce kamar sun ce na'am eh ya ubangiji ka sanar da mu Allah sai ce to tu'minuna billahi ku yi imani da Allah tu'minuna billahi ku yi imani da Allah ai ma'ana tadumu alal imani billahi wa abinan wa rasulihi ku tabbata ku doge ku lazumci tsayuwa akan imani da Allah da kuma imani da manzon Allah abin da izo da shi cewa gaskiya ne wa tujahiduna fi sabilillahi ku yi jihadi da dukiyoyinku bi ma'ana bi amwalikum sannan Allah ya ce wa anfusikum kenan abu na farko an fi bukatar dukiya sannan abu na biyu in babu dukiya kuma sai da karan kanka yanzu kamar misali da yawa talaka ba su da komai sun zo sun zauna suna jin karatu in firu kifafan wasu kalam ko haka Allah ya ce ko saboda haka mutum ba shi da komai amma kuma ya zo ya zauna yana sauraron maganar Allah kuma ya tashi yana ta kokarin kamantawa don Allah wannan ba arziki ne daga Allah ba wani yana nan shaki ya kashin gide shi ba shi da komai wabin karatu ma ba zai je ba to kuma sai me in baka je ba wanda suka je su ba su fam- amfana ba kai dan baka je ba ko kuma mai karatu shi bai amfana ba da ya zauna yayi karatun dan kai baka zo ba misali kaga wannan akwai wauta ga mutumin da Allah wai dan ya jarrabe shi da wani abu sai ya kaddara wai Allah kinsa yake sai ya kiwa Allah wani aikin aiki da Allah din yace yayi ya kwamace ya zauna a daba ya ci naman wancan ya ainihin mai din wancan a cikin wannan sa ya ga mai zabbige ladan azumin sa sai sa manzon rahama yace rubba sa'imin da yawa daga cikin masu azumi laysa lahu min siyamihi illa ju'u haka manzon rahama ya faɗa yace wallahi da yawa daga cikin masu azumi ba su da komai cikin azumin sai yunwa kawai Allah ka raba mu da wannan asara saboda kana azumi ka abin nan airfare ya wuni a kunnanka kawai banda kiɗa ba abin da kake ji wai wai kana jefar da lokaci shashasha lokaci ya jefar da shi shi bai sani ba ah lokaci ya je- yanzu mutumin da ya zauna shi ba shi da aiki sai jin kiɗa ko mutum ya sa misali talbijin a gabansa yana kallon me eh, eh, wai gidan ba da masu ko gidan ɗan banza kenan gidan ba da masu ko kuma wata- wai- ko arewa tantufo waye da sauransu suna wai mutum ya ɓata lokacinsa wai shi so yake wai ya jefar da rana rana ta jefar da shi bai sani ba wallahi rana ta jefar da shi kuma shaƙiyai masu irin waɗannan gidajen kallace-kallacen kar- kar ku sha mamaki wallahi na taɓa faɗa mana wani karatu wani abu da na gani da idona sun ci nasara akan manya da yawa da yawa akwai manya wallahi malam ba ba sa san misin ɗin wannan diramar da ci gabanta wai wani shashasha wai in bai samu ya ga diramar ƴarsa yake zuwa ya tambaya ya an yi tafi ɗin wannan abin nan ɗin wai kamar ina tare da malamin shi to ya- ya wannan kaza kaza da aka- ya- ya- yau ya kasance ni ban saurara ba ce a ai nayi maka- nayi tafin din sa karka damu in ce yawwa ai ka kyauta kaza kaza da Allah rayuwa bata bace ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi abinda naga ya ban mamaki ba lokaci bane anan muna son karatun mu mu samu mu takaita yadda zamu je gaba na karatun mu na gobe amma wallahi da za ku sha mamakin abu sun ci nasara da yawa akan mutane fa ballantana iyayen mu mata da dama majority ba su da hankali ga sunan kana kallon su da tufafi wajen shi fita za su fita cikin dogon hijabi amma in kaje kaga sun sa ainihin kallo a gaba ka rantse da Allah abin nan darasi suke saurara gaban annabi sun yi shiru da su da ƴaƴansu ba wallahi ba ka jin kansu duk wanda isan wannan wallahi ya lura da su da ‘ya'yansu za ka ji sun yi shiru kai ka ce al- wani alƙur'ani ake karanta ko wata ƙissa mai abin tausayi ko mai ban dariya ko abin mamaki ashe shaidan ne ya baje kolinsa to sai Allah ya kira masu imani cewa banan shiryar da ku zuwa ga ainihin kasuwanci wanda yake ba a faɗuwa shi cin riba ake yi na farko shine kai imani da Allah kai imani da manzon Allah kuma wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku kashe ainihin dukiyarku wajen ɗaukaka addinin Allah ma'ana malam yace qadimal amwala an gabatar da dukiya alal nafsi bisa me bisa rai ma'ana kafin a ce kai karan kanka sai aka ambaci dukiya saboda menene malam yace li'izzatiha saboda matsayi da ɗaukakarta saboda duk abin da za a in babu kuɗi ina shi ya zama shirme ko da kuma ƙarfi ake bukata to a cikin abin da ake bukatar ƙarfin a cikin nasa kuma akwai gun da ake bukatar kuɗi ai in babu kuɗi sai kaga wannan gurin an samu gurbi sai kaga kamar gini ne da ka tashi kana yi ka ɗora bulo can ka ɗora bulo can bulo ɗin ya ƙare ga kuma wani guri kana son ka cike ginin kai daidaita ginin zai daidaita da Allah ba wannan bulo ɗin to haka ainihin al'amarin Allah yake in Allah ya ce kai kaza to tsaya kai wannan abin inda Allah ya gaya maka saboda haka shi yasa aka gabatar da ita dukiya a wata fada aka ce li annaha qiwamun nafsi ita dukiya ma ita ce tsayuwa da wato ma'ana in kaga mutum ya daidaita ya samu nutsuwa to dukiya ce li annaha allati yabda'u biha fil infaqi domin da ita ake fara neman ciyarwa Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan shine fi alkhairi gare ku in har kun kasance kun san haka annahu khairul lakum to fa fa'aluhu to ku aikata shi Allah ya ce ya gafir abina ya gafir wana tsallake mallan na'am ya abina ya gafir lakum haka ne gurin ku na'am ya gafir lakum dhunubakum Allah ya ce zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilukum jannatin kuma ya shigar da ku aljannatayya tajri min tahtiha al-anharu wadda koramu ke gudana karkashin ta wa masakina da mazaunai tayyibatan masu tsarki masu kyau fi jannatin adin a wata aljanna wacce take a battattali ai ma'ana iqamatu ita wannan aljannar ba a filin abin cikin ta kuma baya lalacewa shi yasa Allah ya ce adinin zalikal fawzul azim wannan fa shine kaso wanda yake mafi girma ma'ana arribuhul kabiru wallahi wannan ita ce riba babba yanzu da Allah duk irin yadda ka je gun karatuttuka na ainihin maluma da suke yi duk gun da za ka je sai ka samu majoratin da za su cika gun wannan karatun duk mabukata ne ma'ana talakawa ne ba ka samun masu kuɗi a gurin sai dai ɗan ɗaɗɗai wanda Allah ya yi alkawarin su ba za a rasa su ba eh aku akan same su ɗaɗɗai ɗaɗɗai a ciki can ka je ka ga biyu uku haka can ka je ka ga ɗaya wani gurin kwanin ka je ma guda ɗayan ma babu saboda yana kallon wani kamar wasan in time yake kawai shi yana da abin yi bai san kuma wancan neman kuɗin da ya tsora kansa akai ba dan shi aka halice shi ba dan bautar Allah ne dan damar da aka baka ka dan yi kasuwanci ka je kai noma ka zo kai faskare ka je ka tona rami a dan ka dan samu abin da zaka ci kunkumin ka ya karfi ne ka ji dadin bautar Allah shi kadai shine Allah azurtawar Allah shike azurtawa Allah tabaraka wa ta'ala yace har yanzu wa ukura ko na'am wa ukura ai ma'ana yu'tikum na'imatan Allah zai ƙara muku wata ni'ima bayan waccan gafarar da Allah ya yi muku akan biyayyar Allah ɗin Allah ya ce to akwai wata ni'ima kuma tuhibbuna ha da kuke santa shine tafaddulan minhu wa hiya nasrun min Allah shine taimakon Allah lakum a gare ku ala a'daikum cewa Allah zai taimake ku bisa abokan gabar ku wa fatahun qaribun sannan kuma Allah zai ba ku buɗi na kurkusa saboda a wancan lokaci sahabbai suna cikin halin wahala gidanka an tashe ka a gidanka wani ma kashe shi aka yi amma duka bai sanya ya bar addinin Allah ba ma'ana wa fatahun qaribun ma'ana alal biladi kenan wata gali abinan wata galibu ahlaha ya'ani al-kuffaru za ku rinjayi wa'annan mutanen wannan alƙarya ko gari din duk kafiran da suke wannan gari ko mun yawan su Allah zai muku buɗi za ku ci nasara a gonsu fa min zalika fatahu makka abinan makka sai aka fara da ainihin ummul qura ko za a ba ku buɗin makka daga lokacin da aka ce Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cin nasara a buɗin makka tun daga nan ka karanta tarihi za ka ga yadda jama'a daban-daban lunguna-lunguna suke fitowa jama'a jama'a shine akwajen da Allah ya faɗa cikin suratun nasar suna zuwa suna kawo ainihin me suna kawo cafawa annabi suna ainihin karɓar addinin Allah wa farisa wa rum sannan kuma aka bashi ainihin me aka bashi makullin farisa aka bashi makullin rum duka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a madina Allah ya nuna masa wa gairiha fi muddatin qalilatin kuma cikin wani lokaci kadan anan maluma da suka ce muddatun qalilatin suka ce kaman wato nasifu qarni shine kaman rabin qarni qarni ana akan ce shine shekara 100 ko to kamar misali cikin shekara 50 to abin da zai baka wannan maganar haka take sai ka ɗauko tarihi daga mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ainihin ƙarewar kalifanci cikon shekara ainihin me cikon shekara talatin ne ko? Eh, haka lissafin cikon shekara talatin da ƙarewar ainihin me kalifanci ba mulki ba kalifanci wato tsari bisa tsari irin karantarwa ta annabta ai shekara talatin ne sauran duka zama mulukiya ce mulukiya ce misali ka ɗauki irin daula umawiya daula abbasiya wa wa da sauransu har zuwa lokacin da abin ya taɓarɓare har aka zo jabbariya to ba su ba daga iya wancan lokacin cikin daga mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka zuwa ainihin mai ƙarewar wannan kalifanci ɗin zuwa kan ali bin abi talib da kuma wata shida na ainihin wato Hassan ɗan Aliyu da ɗi. Allah ka ƙara masa yadda, wadda ike yana kan cinyar annabi sallallahu Alaihi wasallam, ya ɗaga shi ya ce wannan ɗan nawa ku girmama shi. Zai zama sanadiyar shirin wata al'umma ɓangare guda biyu masu ƙarfin gaske kuma sai ce Musulmatin. Ba kafirai ba ne, Musulmai ne. shi ne abin da ya faru kan wannan kashe-kashe da aka yi na yakin jamal da yakin safaini wadda tsakanin 'yan aljanna da 'yan aljanna aka rika gwabza yaki kuma duka a neman fahimtar gaskiya amma kun ga Allah bai kama su da laifi ba saboda so ake a fito da haƙƙin wani wancan ga fahimtar da ya tsaya wancan ga fahimtar da ya tsaya wallahi ba wadda Allah ya zarga a cikin su duka Allah ya yafe musu saboda faɗa suke a kan rai kuma ran na mumini shine rai abin nan ran sayyidina Usman amma wallahi can bangaren akwai wanda an ba su certificate na aljanna nan ma bangaren akwai amma abin mamaki gashi suna ta gwamza fada kuma an kashe mutum sama da dubu sha biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna shaytana aduwan fattakizuhu aduwa da gangan shaydan fa ya shiga tsakani ya rikita ya hana kuma kowa fahimta kuma kowa ya tsaya yana gadara da annabi to ya zaka da shi kowa ya tsaya don Allah ya tsaya don abin da annabi ya zo da shi da wasiyar da yi musu na tsayuwa akan gaskiya kai yanzu sai tsayuwa akan naira kuma wai ka ce kana son jin daɗin raya kuma wai in ce ina son jin daɗin raya to ta ina Allah tabaraka wa ta'ala ce buɗi yana nan tafe aka buɗe musu irin waɗannan garuruwa wallahi in kai in kai lissafi sai kaga a cikin shekara 30 din nan aka samu waɗannan buɗe buɗan zuwa shekara 50 dan ƙarin ƙari kaɗan a daula ta Umayya shine aka dan samu ƙarin buɗe kaɗan amma mafi yawan buɗin wato 99 cikin 100 wallahi duka a ainihin wato kalifanci aka abin nan daula ta kalifanci aka same shi duka rumawa da farisawa da duka wasu shakiye duk a wannan lokaci aka ci nasara a kansu innahum fatahul arabin nan aradul abin nan ma'amuratin fi aqalla min nisfil qarni Allah yace wa bashirul mu'minina kaiwa mu'mine bishara bin nasr da taimakon Allah wal fatahu da budi wa inna zalika mustamirrun ma damu alal haqi to sharadi kenan wannan budin da cin nasarar tabbatacce ne har ya zuwa kiyama wallahi Allah ya yi mana alkawarinsa sai dai in ba mu tsaya kan gaskiya ba amma in dai mun tsaya kan gaskiya to Allah zai taimake mu na kan yi mamakin mutumin da Allah ya bashi ilimin alkur'ani ya tsaya yana neman duniya da shi Allah wadaran wannan rayuwa in dai alkur'anin Allah wai ka tsaya kana neman kuɗi da shi ka tsaya kana ne wallahi gara na mutu a ce wannan littafin ya zama shine wai abin neman kuɗi Allah ya sauwake malam yace taqaddama anna allaha huwa allazi yutimmu nuruhu wa yu'la dinahu ala sa'iril adyan ya gabata cewa Allah yayi alƙawarin zai cika hasken addinin sa ya dauka shi bisa sauran addinai wa innamal jihadu takalifun min at-takalifi shari'a shi jihadi dorawa ne daga cikin dore-dore da Allah yake na shari'a akan bayansa dan amfanin da zai koma zuwa gare su allati yakunu li hifziha nasrullahi wanda da kiyaye wayancan dokokin ne abin nan kiyayewa samun taimakon Allah zai iya samuwa salli zalika saboda haka sai Allah ya sake kiran masu imani yace ya ayyuhal يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم na'am كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله na'am قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة Allahu akbar فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah ka sanya ta zame hujja a gare mu ba akan mu ba ranar alkiyama Allah muna roƙonka albarkar wannan sura wa yadda ake zalunta su ya Allah muna roƙonka ya Allah ka tsarkake ka fitar musu da haƙƙin su ya Allah wannan aya Allah ya kira masu imani kun ga tun jiya darasin Allah yake ta kiran masu imani duk da su Allah yake magana tun daga farkon sura darasin duka na masu imani ne saboda haka in ka san baka cikin siffar abin da ya to kaje ka gyara wallahi saboda haka daman Allah ya tunatar da kai in na san bana ciki yanzu gashi na karanta na tan to na koma na je na gyara ba wani tuhuma sai an bi kawunka a'a kai din ne zaka ji ni din ne ku din ne zamu ji tsoron Allah mu fita mu je mu gyara ba wani tuhuma ba kuma bincike aka yi wannan adalci in ba Allah ba waye isa da irin wannan yanzu da azumi muke da Allah a cikin mu akwai wanda yaje ya rufe daki ya dan nemi ruwa mai sanyi ya sha saboda me yasa yana tsoron ubangijinsa ya san cewa diyar da yake Allah nasa yana kallon sa saboda haka sai ya kiyaye dokokinsa to haka ake so ka zama cikin kowanne tsari na shari'a Allah ya kira masu imani ya ce kunu ansarallahi ku zamo mataimaka addinin Allah ku zama mataimaka a cikin addinin Allah ma'ana duk irin abin da za ku yi addinin Allah ya samu ɗaukaka to ku tsaya ku yi da sawunku in na sa hannu ne ku sa hannu in na sa aljihu ne ku sa aljihu Allah ya kira masu imani kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ita wannan aya ɗin kama ƙala isa banu maryama kamar yadda isa ɗan maryamu ya faɗa lil hawariyuna ga wayancan alƙasariyina kenan masu gyara tufafi ɗin nan ya zama fari su ne ai hawariyawa ɗin da ake cewa su aikin su gyara tufafi su tsaftace shi yayi fari yayi kyau yadda zaka ganshi kai sha'awa in kai mai dukiya ne a wancan lokacin kana sha'awa ga mai kuɗi daraja kaza ga mai kuɗi daraja kaza ko kuma in kayanka ne suka yi datti to in ka kawo ga yadda za su yi su gyara sannan kuma kai zaka biya su kaza to saboda haka wayannan daga cikin su su ne aka samu mutum sha biyu wayanda suka yi imani da annabi isa farkon lokaci to qala al-hawariyuna lokacin da shi isa ɗan maryam ya faɗa masa man ansari ilallah waye zai taimake ni zuwa ga addinin Allah ai allazina yakununa ma'i mutawajjihan ila nusrati abina ila nusratillahi wanda za mu fuskanci ainihin wahalhalu zuwa ga taimakon addinin Allah wa itimamu nurihi da cikar hasken ainihin me a hasken addinin Allah wa ila idi abinan dinahu da ɗaukaka addinin sa qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi suka ce a mu ne ai mu ne ai suka ce muna nan tare da kai ma'ana alhawariyuna ma'ana asfiya'u isa zababbu ne su na musamman ne don ka gane na musamman ne lokacin da ice wa zai fita a kashe shi ya zama tare da ni a cikin gidan aljanna kashewa fa aka yanzu kai da Allah ce misali wasu suna nan suna jira za su kashewa ne waye zai fita Allah ya taimake shi ranar kiyama ya shiga aljanna kafin ka samu mai fita da wahala saboda ana tsoron kisa don kwaɗayin duniya ya yi mana yawa saboda rashin bin Allah Allah ya sauwake saboda haka anan mu lura take sai wani yace yace ha ana ya rasulullah ko kuma ha'un yace gani haka kuma aka ya bashi ainihin abin nan sandarsa ya bashi mayafinsa ya lulluba ya fito gashi fiskarsa ta annabi Isa ga sandar annabi Isa ga mayafinsa ya fita kuma suka kama shi suka kashe shi bayan sun kashe suka ce ah ka annahu kai laysa huwa kai kamar shi kai ba shi bane wayannan su ce shi ne wayannan su ce ba shi bane Allah ya ba mu labari can wajen bakara yake ga mana su kansu ba su da yaqini akan wanda suka kashe kuma Allah ya riga ya dauke kayansa Allah tabaaraka wataala yake ga mana su wayannan wayannan sahabbai zababbu na annabi Isa wa hum awwalu man amana bihi wa kanu isna ashara rajula wa ismuhum ay ma'khudhu min al-habina min al-hawar abina hawara shine ma'ana fari wa huwa al-bayadun nan bayadul khalis fari tsarkakeke wa hum zu bayadin khalis saboda haka kila aka ce kanu qasarina yuhawiruna as-siyaba aw yabidunaha sun kasance suna tsaftace tufafi su kyautata su gyara shi yayi fari to fa amanat da'ifatun min bani isra'ila wasu jama'a daga cikin banu isra'ila suka yi imani da annabi isa alaihi salatu wassalam su ne sai aka ambace su a nasarawa wa kafara ta'ifa sannan wasu kuma suka kafirta minhum daga cikin su hubaqu alame ala yahudiyyatihim suka tabbata bisa yahudancin su kuffaran suna matsayin kafirai faqata talati ta'ifatani almu'minatu wal kafiratu wayannan bangarori guda biyu suka yi fada Allah ya ce fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafa wannan bangare da yayi imani bisa abokan gabansu ma'ana bisa wa'yancan kafirai da suka zauna kan addinin Yahudanci ba asbahu zahirina suka wayi gari su mu'minai cikin taimakon Allah ma'ana galibina litamassukihim saboda rukunsu da suka yi bi amrillahi da umarnin Allah bil jihadi da yin jihadi wa gairihi da waninsa kenan idan ka wayi gari cikin kaskanci wannan aya tana fito mana da abu arara a zahiri in ka wayi gari cikin kaskanci to wallahi ka bar kokari wajen ɗaukaka addinin Allah kar ma kai wata wata saboda haka irin wannan rayuwar da kuke ga mun samu kanmu cikinta abubuwan da ya kamata mu yi a shar'ance ne muka watsar muka ƙi saboda kwaɗayi da son duniya amma da ya kamata a ce mun samu ainihin tsayuwa da sirri yadda ake yawan karantar da al'umma amma al'amari in kaje kaga rayuwar mu a kasuwanni a ofis a gona a cikin gari gurin aiki na wahala sai kaga duka hanyar musulunci da ya bi daban hanyar da muke bi daban sai waɗanda Allah ya tsarkake wa azbahu zahirina mana yace wa haka za antum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to haka ma ku al'ummar annabi idza jahadul mu'minuna minkum idan mu'mine suka yaki daga cikin ku alkafirina suka yaki kafirai to yuzhiruna alaihim za su samu rinjaye Allah zai taimake su bil wa'adin min Allah as-sabit dan wa'adi ne daga Allah tabbatacce wala tajidu li sunnatillahi tadab abinan tabadila ba za ka taba samun aikin Allah ya canja ba in yace kaza to kaza ne in yace a'a a'a in yace eh eh din ne za mu shiga cikin suratul juma'ati ita wannan sura mai albarka tana da ayoyi guda goma sha ɗaya kuma babban abin da take karantarwa shine bayanin cewa annal amala lalle aiki bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar ya ula darajatun nasu yana ɗaukaka darajar mutane kun ga wannan sura kamar ta haɗa alaka da waccan kenan ko aiki da abin da Allah ya saukar yana ɗaukaka darajar mutane wa tarkul amali bihi barin aiki da shi kuma to yuzilluhum yana kaskantar da su wa yukallifuhum mushaqqatun fawqa al'adati bila fa'idatin kuma ya dora musu wahala ta rayuwa sama da ma abin da suka saba da shi na al'adunsu ma'ana na yau da gobe ma'ana dan motsin da muke na kai da kawo da sauransu dan dan kyautata wancan waya to sai ka samu idan aka bar addinin Allah kuma ana matsayin musulmai to sai ka samu Allah sai ya sake kallafa mata wata wahala wacce ta fi wannan ta al'ada surar ta fara mai girma da tsarkake Allah da ainihin yabansa da girmama shi sannan wa wasabinan wa wasafahu bi sifatil ka abinan kamil da kuma siffanta Allah da siffa cikakkiya sun matanawalat sura al-karima bi isatu katimur rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan sura za ta yi magana akan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bayyana annahu rahmatun kuma za ta yi bayanin cewa turo annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga al'umma kuma rahama ce ga dukkan talikai ma'ana da tsuntsaye da dabbobi duka shi annabi rahama ce gare su wanda suke tare da annabi a wancan lokacin wasu sun ga abin kwarekwatan a fili yadda dabbobi daban-daban za su rika zuwa suna kawo masa kara kuma ya musu shari'a tsakaninsu da iyayen gijinsu ma'ana mutane kuma annabi ya musu shari'a a kan raƙuma ne kan jakuna ne kan shanu ne kai hatta tsuntsaye wallahi sun sha kawo wa annabi koke ƙadirun alaman ya sha to ita wannan sura za ta karantar da mu irin wannan salon hikima na Allah da ya turo annabin rahama cikin wannan al'umma mafificiya. An ƙazallahu bihi al'arabu Allah zai tsame larabawa min zallami shirki daga ainihin mai daga duhu irin na ainihin shirka da Allah, wazzalali da sauran ɓata da suke kai. Sun mata haddasa sura anil abinan anil Yahudi, wani hirafuhum anil shari abinan an shari'atin lahi, sannan surar za ta yi magana game da ainihin me game da Yahudawa da juyawarsu da suka yi gabarin shari'ar Allah, wata shibihahum da yadda Allah ya kamanta su bil himari da jakuna. Ko da jaki, allazi ya hamilu ala zaharihi alkutubu, wanda zai ɗauki littattafai a bayansa annafi atun masu amfani, walakin na hula ya fahamu min abin nan min hashayu, sai da shi bai san me ya ɗauko ba. wato Allah ya kwatanta wato Allah in ya buga maka misali to ka tsaya kai shiru ka gode wa Allah kawai yanzu da Allah jaki lokacin da yake dauke da kayan littattafa misali suka bare suka fado a kansa daman yana jin yunwa bai ci abinci ba kuna jin ba zai tattumur masa takaddun yana ci ba to bai san ina ruwansa da su shi dai ya ci maganin yunwa kawai ko Allah ya sauwake to haka sai Allah ya kamanta Yahudawa da ainihin jaki da Allah ka duba irin misalin da Allah ya musu shi yasa suke ta wannan tsaya saboda ba su da hankali kamar yadda jaki ba shi da hankali ka gwada ka ga in kana da jaki ka tafi gona hadiri ya taso kuna ta tafiya da shi sauri tinkir tinkir da ya fara jin ruwa kawai sai kwantar da kunnensa sai ya tsaya nan duniya kai ta dukan sa kuma ba zai tafi ba wallahi dai ruwan ya kare a kanka ko kuma ka sauka ka bar shi kuma wallahi ana ruwan nan ba zai in kaga ya matsa daga gurin nan sai an dauke ruwa inda ya kurga haɗan kwantar da kunnansa shi kenan shi dai kan ruwa kawai shiga cikin kunnan kawai sai ya kwantar da shi kuma dukan duniya za ka yi masa wallahi ba zai tafi ba kaga inda da hankali ko ko ta gindin busha ya je dan samu mana dan rage dukan ruwan ko dama ba za shi ba wallahi shi yasa sai Allah ya kamanta Yahuda da su to wanda suke da wannan ɗabi'a da Allah za su yi hankali za su ji tausayin mutane shi yasa suke kashe al'umma Allah tabaraka wa ta'ala zai ambata mana cikin wannan zikirar abinan abinan dalabul mubahalati al-yahudu in kanu awliya'ullahi bi tamanni abinan bi tamanni al-maut ma'ana mubahala anan shine cewa da Allah yace su burin su mutu mai in dai su waliyan Allah ne ma'ana badaɗe ne na Allah to su burin su mutu sannan sura a ƙarshe za ta cika bil hassi ala ada'i salatil juma'ati ba da sallah ta juma'a wa ijabi sa'i laha da wajibcin tafiya sallar juma'a din li mujarradin nida'i daga jin kiran sallah kawai mutum duk abin da yake bari ya tafi wa abahatu sa'i kuma ta halatta mana tafiya wa kasab abin nan abin nan wa kasabir rizqi da neman arziki aqaba intihai salati in an kare sallah sai Allah yake cewa min بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Allahu akbar هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم na'am ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين na'am وآخرين منهم لما يلحقوا بهم mm.
وهو العزيز الحكيم mm.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء mm.
والله ذو الفضل العظيم Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cikin ita wannan sura mai tarin albarka yace ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ga baki ɗayansa to yusabbihu lillahi yana tsarkake Allah duk abin da yake cikin sammai da ƙasa kamar yadda ya tabbatar mana wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahu to shine wannan aya ta dada tabbatarwa ko menene shi yana tsarkake sunan Allah sai dai kai ne baka san iyaya ta yaya yake tsarkake Allah din ba amma shi ya sani da Allah ya dora masa su sun sani da Allah ya dora musu saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya yi amfani da wannan ma da aka ce abin nan ma fi samawati sai kuma aka ce wa ma fil ardi wannan ma din da aka yi amfani da ita anan dan rinjayar da mafi yawan halitta ne dukkan su kuma har marasa hankali eh malama anan sai ce ligairi akili sannan shi almalikul quddus ne au almalikul quddus shi Allah shine mamallakin kowa da komai kuma al-quddus ma'ana shi kuma almunazzihun ne amma la yaliku ga duk abin da bai cancanta a hada shi da shi ba to Allah ya tsarkaka ga barin wannan sannan shi al'azizu ne mabuwayi ne ya gagaru kowa ya gagaru komai sannan hakimun fi su abin nan fi mulkihi Allah yana da hikima cikin mulkinsa wa sun'ihi da aikinsa huwa allazi ba'asa fil ummiyina shine kuma ya tayar da wadda itayar daga cikin bayinsa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda yake shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma cikin wadanda basu iya basu san komai ba anan sune ummiyina tunda a cikin su ai akwai marubuta masu dan rubuce rubuce da za a sayo ana dan kokoya musu sauran su ko to amma anan maluma suka ce ummiyina shine wanda basu san komai ba sai bautar gumaka amma kun ga shi sallallahu alaihi wasallam ba a siffanta shi da wannan ba Allah ka ƙara masa aminci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan alƙur'ani a wancan lokaci a cikin wani yanayi mafi muni yanayin da ike abin ainihin tsoro abin tausayi domin a lokacin duniya ta kafirci ce baki ɗaya Yahudawa da suke da littafi a wajensu sun riga sun baddala shi talakawan da ake jagorantarsu ba su san mecece gaskiya ba. Saboda haka abin da aka ga dama ake musu gaskiya ta zama ƙarya, ƙarya ta zama gaskiya. To ta ya duniya za ta zauna lafiya, sai dai kawai don rahamaniya ta Allah. Shi yasa Allah ya ce, Huwallazi ba asafil ummiyina, shine wanda ita yadda ɗan aikansa cikin wanda ba su san komai ba, daga cikin larabawa shi annabi sai aka ce la yaktubu wa la yaqra'u kitaba shi baya rubuta kuma baya karanta wani littafi sannan su kuma sai aka ce wala ya'rifuna shay'an min al-huda su kuma ba san wani abu na shari'a ba dala mun fahimci kalmar su ba san wani abu na shari'a ba to sai ya zama rasulan minhum ya zama manzo ne a cikin su ay min jumlatihim amma kar ku manta fa daman su ne wa larabawa gori su yahudu ce ai da sannu Allah zai aiko annabin ƙarshen zamani za mu taimake shi mu haɗu mu da shi mu yaƙe ku mu kashe ku duk wanda ba su yi imani ba mu karya gumakan nan naku shaƙiye da aka turo annabi kuma su suka fara kafircewa da shi kaga ba da labari ai bai yi amfani ba ko domin da ya kamata a ce sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun taimake shi saboda sun san shi sun fi shi ma sanin kansa sannan Allah tabaraka wata'ala ya ce yana daga cikin su wannan manzo bai zo wani bare ba ma'ana bai zo da wani yare ba irin yaran su ne wa min nasabihim kuma tsatsan su ne wa ummiyan mislahum sannan shi ma ummi ne ba su taba ganin sa yana daukar littafi da tawada ya tafi wajen wani karatu ba wa zalika aqrabu ila ila sidiqi abina ila sidiqihi fi ma jaa bihi wai saboda haka yin hakan da Allah ya zai ku kusa da su gaskata shi idan suka ji ya faɗa abu mai kama rai wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yatlu alaihim ayatihi yana karanta ayoyin Allah wa huwa alqur'anu shine alqur'ani wa yuzakihim yana tsarkake su mina shirki daga shirka cewa su bar shirka ba abin kirki bane me yin ta asara zai koma wa yahmiluhum alama yasiruna bihi azkiya'u kuma yana daukan su bisa abin da zai sa su zama tsarkakakku ƙwararru gogaggu wayayyu a musulunci min haisul qa'id yadda ainihin mai ka'ida ta shari'a ta shimfiɗa musu wai yu'allimuhumul kitaba sannan kuma yana sanar da su littafin Allah wal hikimata da hikimar da take cikin sa min al ahkami na hukunce hukunce amma duka suka ki abin mamaki har ma suka fitar da shi wa makka ko suka fitar da shi daga makka Allah ya ce wa in kanu ko da yake sun kasance min qabalu ai ma'ana qabala maji'ihi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan annabi lafi dalalin mubinin suna cikin bata mabayani bata a fili saboda ba san bautar komai ba bautar gumaka ne wanda wani shaki ya taho da shi daga ainihin wannan irin abun bauta din ya taho da shi daga ainihin wato Masar wato ko abin nan Syria shine wanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana zaune yake bai sahabbai labari yace na ganshi yana ta jujjuyawa a wuta saboda shi ne farkon wanda ya ɓata bautar Allah a cikin ƙabilar larabawa domin da suna zaune ba sa komai kawai dai zama irin na kara zuba kawai amma sai je ɗauko musu waccan bauta ta gumaka har ta tasirantu a cikinsu sai ya zamana sun samu Allahn ƙarya to wannan aikin da sai ya zamana shi kuma wuta ce a cikinta zai tabbata ba fita wa akarina minhum wasu daga cikinsu ya'ani wal'atina minhum wasu da zasu zo daga ciki akwai wanda zasu zo daga cikin su lima yalhaqu bihim ko lamma yalhaqu ne kai ko lamma yalhaqu bihim ai ma'ana lam yalhaqu bihim basu haɗu ma'ana akwai jama'ar da zasu zo daga baya basu haɗu da annabi ba balle sahabbai balle tabi'u tabi'ina ma'ana fi sabiqati ila al-islam wal fa'binan wal fadlu ya'ani fil islam ma'ana akwai jama'a da za su zo da duk irin aikin da za su yi duk irin ƙoƙarin da za su yi ba za su taɓa yin daidai da sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba za su taɓa yin daidai da tabi'u ta'abdina da tabi'ai ba ba za su yi daidai da tabi'u tabi'ina ba sai dai za su biyo su kamanta la yalhaquhum wa la yusawihim ba su riske su ba ko ba za ma su yi daidai da su ba fi sha'anihim a cikin dukkan sha'aninsu ahadin minat tabi'ina ko da ɗaya daga cikin tabi'ai ne wala min man ba'adahum ko kuma wanda za su zo a bayan su tabi'ai saboda haka Allah ya ce wa huwa allazi shine wannan ko kuma huwal azizu shi Allah din shine mabuwayi alhakimun gani fi mulkihi cikin aikin sa wa sun'ihi abina cikin mulkin sa wa sun'ihi da aikin sa yarfa'u man yasha'u bima yasha'u yana daukaka wanda yaso da abin da iso kuma idan ya so ya kaskantar da wancan in ya so ya ɗaukaka wancan ya sa wancan lafiya ma'ana cikin halin lafiya da arziki da mulki ya sa wancan cikin halin talauci da rashin lafiya da kunci irin na rayuwa kuma la ya sa'alu amma ya fa'alu ba za a tambayi Allah ba me yasa yayi haka ya azurta wancan ya talauta wancan ya sa wancan dariya ya sa wancan kuka ya bai wancan farin ciki ya sa wancan bakin ciki ya yayewa wancan damuwa wani kuma a danna masa damuwa to duka Allah hikimarsa ta san ko ya san abin da ya kudurtar da hikimarsa daga cikin manzon rahama yayi mana bayanin kada shine mutumin da yana bin addinin Allah Allah ya jarrabe shi da fitintunu daban-daban daban daga wannan sai wannan daga waccan sai waccan kuma yayi hakuri ya yarda hukuncin na Allah ne to ranar alkiyama zai tashi bashi da zunubi dade da kwaya daya kuma mizanin da za a dora ayyukansa maimakon kowa za a kafa masa mizani ne mai hannaye guda biyu to shi nasa guda ɗaya ne don ɗayan babu abin da za a zuba a kayi zunubi ne to bashi da shi saboda haka shi lada za a yi tattala masa kawai wanda yake waɗanda suke sun samu rahamar Allah za su ga irin daraja da lada da ɗaukaka da wancan bawa ya samu da aka jarrabe shi da fitintunu daban-daban ya haƙuri za su yi burin su ce su ma da su koma duniya a taɓa jikinsu ko a taɓa halinsu ko a taɓa dukiyarsu su ma su samu irin wannan daraja Allah maɗaukaki yana ame yana ɗaukaka wanda iso ya ƙasƙantar da wanda iso wal iqtisaru ala abinan wal iqtisaru ala sahabati da takaituwa ga su sahabbai din da irin wannan falala da Allah ya kebe ta akan su wa man ba'adahum da wanda suka biyo bayan su wa hum tabi'una yace kafin fi bayani fadalis sahaba yace wannan kadai ya isa bayani akan falala na sahabbai almabusun fihim annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko annabi cikin su alaman adahum bisa wanda su basu same shi ba mimman ba asa ilaihim ga wanda su ma manzan nasu ne amma su ba su same shi ba wa amanu bihi amma sun yi imani da shi min jami'il insu wal jinni daga dukkan mutane da aljanu ila yawmil qiyamati har ya zuwa ranar karshe dan ma karkace kai baka ciki a'a wanda ma ba su zo ba su su ma suna ciki manzan su ne domin shine cikamakin annabawa Allah ya ce zalikal fa abin nan zalika fadlullahi yu'ti fi man yasha'u wannan falalar Allah ce Allah yake bada ita ga wanda iso saboda haka ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan manzanci ya zama manzan Allah bayan kasancewarsa annabi ya zama mafificin halitta a cikin dukkan halittu mafifita na Allah wallahu zul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne ma'abocin yalwa ne mai girma fa min fadlihi daga cikin falala da Allah yayi wa bayi shine irshadu man yasha'u minan nasi ya shiryar da wanda iso daga cikin mutane Allahumma hadina fi man hadaita Allahumma hadina fi man hadaita faiwa fiƙahu kuma ya datar da shi littiba'il huda da bin shiriya Allahumma wa fiƙana littiba'i hudaka ya rabbal alami sannan kuma sun mai yusibahu sannan kuma ya samar masa ma'ana ya saka masa bi darajatil ula da daraja madaukakiya fi duniya wal akhirah duniya da lahira min sharadun nayd al ula Malam ya ce yana daga cikin sharaɗin samun ɗaukaka a wajen Allah shi ne al'ilmu, na farko ka nemi ilimi, wal amalu bihi sannan ka yi aiki da shi. Wa man waje da ilimin, wanda ya samu ilimi, walam ya amal bi muƙuta daho bai yi aiki da abin da ilimin ya zartar ba, to za da hula ilmu, wannan ilimin zai daɗa masa mushakkatan fil hayati. Ko? Ai da ma Allah ya gaya mana, wa man an arada an abin an wa man arada an abin an arziki? fa inna lahu ma'ishatan dankan ko sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama kenan ka sami ilimi ka ki kai aiki da shi to Allah zai baka ainihin rayuwa kwantatacciya ka je ka karanta tarihin malam bul'amu sannan duk inda ka ga malami wanda baya bin Allah ka tsaya ka zuba masa ido ka ga ya kamannin sa yake wallahi dan Allah ku je ku auna wannan ku gani mutum ya samu ilimin wannan littafi ya samu ilimin hadisai na manzan rahama kuma ya ƙi aiki da su wallahi za ka ga siffarsa irin ta malam bul'amu ce ko yaushe za ka gan shi ba shi da nutsuwa ba wadatar zuciya yau shi ne ƙofar gidan wancan gobe ƙofar gidan wancan ba don ya je ya masa nasiha ba sai don roƙo idan da nasiha zai je masa ai wannan aiki ne na annabawa ko to amma ba don wannan ba a je a tsaya kofar gidan wancan ya fito a yi addu'a a ce ai kaza a kawo kaza a kawo kaza yanzu wannan ya yi koyi da manzan Allah imamu abinan imamu malik ya ce al'ilmu yi ula wa layi ula alaihi ya za a yi da iliminka ka tafi kana sauro hoho a gidaddajin wasu manya wanda wasu ba ƙaunar addinin Allah suke ba kaɗan ne a cikinsu wanda Allah ya yi musu baiwa suke ƙaunar addini su kuma in ka lura duk inda kake kai ma'abocin ilimi wallahi suna girmama ka kuma za su tallafa wa addinin Allah ɗin da irin umarnin da suka ji kana karanta musu ma'ana ko su yi wa wasu ko kai su yi maka ko su yi wa wani wadda idace a kusansu ne ko a nesa kaga irin su fa kaɗan ne a cikin al'umma Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ko zai gaya mana cikin wannan al'amari na rayuwa duk musulmin da ya samu ilimi to ya aiki da shi shine sharaɗin samun ɗaukaka amma in ka samu ilimi baka yi aiki da shi ba to zai ƙara maka mushakka ma'ana wahala ta rayuwa wa yasirul jahilu afdal minhu jahili ma sai ya zama yafi ka ma'ana sai kaga mutum yana da ilimi na addini saboda baya aiki da yake je ana ana ai ko jahili ba zai abin da yawa ne yake ba daga nan da Allah daraja bata faɗu ba Allah ya sauwake amma kaga saboda rashin basira ba za su gane hakan ba shi yasa Allah ya buga misali akan malam bul'amad yace in ka ganshi kamar kare kuro ko yaushe an dake shi an kai masa raruma a kwance yake a inuwa a rana yake tafiya yake normal tafiya ma'ana gudu yake zaka same shi yana wannan alama na rashin nutsuwa to haka irin wayancan suke Allah ka tsarkake mana zuciyarmu fal yahudu su yahudawa lamma tarakul amala bit tawrati yayin da suka bar aiki da at-taura walam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam basu imani da annabi ba da raballahu sai Allah ya buga misali bihim gare su masalan wani misali li ya'izza hadhihi al-umma dan wannan al'umma ta wa'azu an iqtida'i bihim dan kada su yi koyi ma da su kar ma su yadda su yi koyi da su kar ma su yadda su yi koyi da su dan daga cikin irin sharrin su annabin rahama ya faɗa mana dama daga cikin irin sharrin su za su bada shaida ba a neme su shaidar ba su je su bada shaida ta ƙarya dan yin zalunci saboda haka yana daga cikin ainihin me yana daga cikin ɗabi'ar su kuma in kai me in kai baki ne in ma kai fari ne kai irin wannan to kana tare da su shine sai Allah madaukaki yake cewa matalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar na'am kamathalil himar yahmilu asfara na'am بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله na'am والله لا يهدي القوم الظالمين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ce misalin waɗannan da suke ɗauke da littafi na attaura ko ilimin littafi na attaura ma'ana kulli ful amala biha wanda aka ɗora musu yin aiki da ita sai dai kash sun malam ya hamiluha ba su ɗauke ta ba ma'ana lam ya amalu bima fihi bima fiha min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ba su yi aiki da ita ba daga cikin irin abin da suka gani na siffar annabi sallallahu alaihi wasallam wani darasi cikin wani tafsiri da muka yi wata shekara can baya ai na faɗa mana wani daga cikin shaidanu ko da shi ka daga baya shi Allah ya rabautar da shi yana karatun attaura ya ga siffar annabi a can da ɗabi'u da halayensa sai ya kama faifar ya yage idan ya yage sai ya je ya ƙona ta gobe yau ya yage faifa ɗaya ko to gobe faifa biyu zai yage ma'ana sai ga siffar tanin ku ya rasa ya zai ya ga littafinsa zai kare sai ce kai duk yadda aka yi wannan annabin da gaske annabin Allah ne kuma in yazo zan yi imani da shi ta yanda rabu ya tsira kenan amma ka yage faifa ɗaya gobe sun zama biyu idan ka yage biyu gobe sun zama uku ba za ka kare littafin ba ko ya kai fan tokare sama ai za a kare shi to sai ya gaman katar Allah tabaraka wa ta'ala shine yake gaya mana a ita wannan ainihin wato sura ko in ce aya ɗin yace misalin su su ba su yi aiki ba falam yi uminu bihi wala bil abinan bil ahkami al makatubatun biha ba su yi aiki da hukunce hukunce da suka samu rubuce a cikin ta ba min al awamiri wan nawahi abin da ya shafi umarni ne ko kuma hani walam ya amalu biha ba su yi imani ba sai Allah ce to misalin su kamar salil himari ya hamilu asfara kai ka ce jaki ne da ke dauke da kayan littattafai fi adami intifa'ihi biha yanzu jaki dan ya dauki kayan littafi me ya amfana da shi kawai hare wahala da ya sha ko saboda nauyin su tunda bai san me a ciki ba wa fi hamlil mushaqqa kun gani sai kawai dau wahala ya dauka kawai wata abi da gajiya wa damsul basirati da shafewar basira li anna al himara abaladul haywan malam yace ku sani jaki shine mafi jahilcin dabbobi duka a dabbobi jaki shine mafi wauta saboda haka fa kassa bi zikri sai aka kebe da ambato ana li'annahu fi gayatil gabawati yana shi yafi kowanne dabba wauta yanzu misali da ruwan sama ya sauka ina zaka ga dabbobi suna ta kokari suna gudu wannan tenan wannan tenan ko kowa ba gun neman fakewa yake ba amma shi kuma da yake shashasha ne sai ya tsaya gobe sai ya sun da kai ruwan ya tusa shi ko Allah ya sauwake kuma wallahi ko ko da kankara ake ruwan da manya manyan kankara wallahi ba zai je ko ina ba na taba ganin haka wata rana ina dawowa a gona muna ta gudu wani dattijo akan jaki na ce masa baba da ce masa sauka bar jakin nan ba zai je ko ina ba gudu ka shiga rigan nan gashi ga riga ya tsaya yana ta kada jakin wallahi abin mamaki na ce ai dole barinsa zan ya bari ya tafi ya fake daga nan wannan abin sai ya sake ƙara min yaƙini saboda ga abin ina gani a karance to kuma gashi yanzu na gani wata rana a idona Allah ka samu dace Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yake cewa bi isa masalul qaumil lazina abinan kazzabu bi ayatin lahi tur da irin wannan misali da Allah ya buga akan waɗanda suka karyata ayoyin Allah المصدقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بترك العمل بها eh ko kuma barin aiki da ita wato wa'inda aka ce ga manzon Allah kuma sun san shi a cikin littattafansu ba su gaskata shi ba bayan ya bayyana ko kuma ma suka bar aiki da abin da yake na littafinsu to misalinsu tun da irin wannan misali nasu da Allah ya misalta su da jakuna لأن أبنا لأن ترك العمل بالحكم تكذيب له barin aiki da abin da Allah ya hukunta yace ai kaza baka yi ba to ka karyata ne shine malam ya kawo cewa makasosu da zammi kenan mahazufun taqdiruhu hazal masal wannan misali tur da irin wannan misali wallahu la yahdi alqawma zalimina Allah bai shiryar da mutanen da suke azzalimai ne sune kafirai faman abinan faman arafa alhaqa wanda duk ya san gaskiya wa taraka al'amala bihi ya bar aiki da shi to fa huwa zalimun ya zalunci kansa walam ma kanat yahudu yayin da ya kasance su yahudawa inda hum kitabut taurat a wajen su akwai littafi na at-taura dunan nasi banda sauran mutane ya rauna anfusahum sai suke kallon kansu auliyaullahi su bada dan Allah ne wa illam ya amalu bima abinan unzi abinan unzila ilaihi ko da ba a sauka ba su yi aiki da abin da aka saukar musu ba sai suke kallon su ba da dan Allah ne to faraddallahu zalika sai Allah ya mayar musu da martani wa bayyana ya bayyana cewa anna sharafal wilayati samun daukaka ta jibintar Allah to bil amali tana faruwa ne da yin aiki la bi tamanni a ba burace burace ba kawai dan ka zauna kawai kana to Allah ka ba mu kaza Allah ka yi mana kaza shikenan kuma an hore maka hanyar da zaka bi kaza din ya yiwu da Allah baka zamo daga cikin wawaye ba Allah ya hore ga hanyar da zaka bi ka zama kaza amma sai ka zauna kawai ka kana cewa Allah ya yi mana kaza ka ki yin kai abin saboda haka dole sai ka yi aiki da littafin Allah yanzu misali ni'ima irin ta Allah Allah ya ce da a ce al'umma za su yi aiki da wannan littafi nasa da ya saukar musu da arziki ta yadda duk ba su sani ba ta sama ta ƙasa Allah ce zai saukar musu kaga yin aikinsu da littafin Allah ma'ana bin dokokin Allah ya sa Allah ya bullo musu da duk arzikin da ba sa tunanin za su same shi masu same shi to kuma haka kuma rashin yin aiki da littafin Allah ya sa duk abin da suke tsammanin za su same shi kuma sun rasa shi Allah ya sauwaƙe Allah ya ce watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka min hako har zuwa wannan karshen aya din yace ka karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyin mu ya kwabu daga cikin ta har ya zama shedan yana bin sa dan Allah ya yi fa ataba aku shedan shedan sai yake bin sa fa kana minal gawina dan ya zama daga cikin batattu to shine sai Allah yake cewa qul ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas na'am فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله أكبر ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم نعم والله عليم بالظالمين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul ya ayyuhan abinan ayyuhal ladina hadu ya ku wa'annan da suka tuba suka ce sun tuba zuwa ga Allah ai ma'ana tubna ila Allah to amma fa fa huwa istihza'un bihim wannan din izgili ne suka yi wa Allah bi qaulihim haza da irin wannan magana izlam ya amalu bi muqtadahu dan ba su yi aiki kai ne misali kana yin sako aka ce wannan sakon ba kyau sai ka ce to astaghfirullah sai kuma ka ci gaba da yin saba don Allah yaya kuke kallo an ce aikin ba kyau kuma ka yadda eh ba kyau har ka ce astaghfirullah sai kuma ka ci gaba da yin saba don Allah ba izgili kaiwa Allah ba to haka su ma suka yi shi yasa Allah tabaraka wata'ala anan yake cewa ya ku wanda suka ce sun tuba kaga kenan suka ce kenan ba tuba bane in za'amtum lokacin da suke riyawa annakum auliya Allah ko da kuka riya cewa ku ba da dan Allah ne lillahi ma'ana ku ba da ɗaya ne ga Allah min dunil nasu koma bayan mutane to in dai kun yarda ku ba da dan Allah ne Allah yana son ku yana jibintar al'amarin ku to fatamanna wal mauta in kuntum sadiqina ai ba daɗin Allah yanzu ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ikan mutuwa ya zo ba ya ce ubangiji na ya ce ya baka zaɓi yana fa tsakanin karankar ma na ainihin ummu na aisha sai ta rungume shi haka ta ce yana tsakanin hannunta da kafaɗarta da wuyanta sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya zo ya ce ubangiji ya ce in gaya maka idan kana son wannan rayuwar duniyar a barka ka ci gaba da hutawa kuma a cire maka damuwa idan kuma kana so to masoyinka badaɗinka yana son haɗuwa da kai sai ummu na aisha tace sai naga ya daga hannu ya ce fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la la ilaha illallah ta ta annabi ya zabi mutuwa kaga kenan badaɗin Allah shi in mutuwa ta zo burin ta kafin ta zo ma da burin ta yake to sai Allah ya ce su su yi burin za su yi yanzu wayannan azzalume kuna tsammanin suna burin su mutu ko shekara miliyan su kai wallahi ba za su mutu ba saboda sakamakon da za su samu sun karanta littafin Allah kamar yadda gaya mana kuma sun san cewa wa'adin Allah gaskiya ne saboda haka wallahi ba za su yi burin su mutu ba shi yasa suke wannan suke da wannan zaluncin da suke sun san zalunci ne ba wai ba su sani ba Allah ya ce in kuntum sadiqina fi za'amikum annakum awliya'u lillahi wal waliyu shi waliyin Allah yu'sarul akhirata yana zaban rayuwar lahira ne mafarinta kuma malam ya ce wa mabadu'iha al-maut farin kuma samun lahira shine mutuwa dan sai ka mutu kaje ka gana da Allah to fa tamannahu kuyi burin sa Allah ya ce wala tamannahu ko ka karanta ta wala tamannahu abadan wallahi ba za su yi burin wannan mutuwar ba ba za su yi ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suke aiwatarwa min kufrihim bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ada abinan wa adami abinan amalihim bima fi at-taurat da rashin aikin su da abinda yake cikin at-taura al-mustalzimu li kadhib abinan kadhibihim wace talazumci karyatawar su saboda haka fa zalamu bi zalika he su kai zalunci da haka wallahu alimun bi zalimina Allah masani ne ga waɗanda suke azzalimai zai sakanya musu da irin aikin da suka yi bi iftira'il kadhibi yadda suka kirkiri ƙarya alallahi kan Allah wa badalu an yatamannawul mauta maimakon su burin mutuwa ya karahuna he suke kin mutuwa din wa ya habir abinan wa ya haribuna abinan suna guduma min asbabihi duk wani dalili na mutuwa suna gudun sa sauran mu aya ɗaya mala قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم na'am ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allahu akbar Allah ya ce to ka gaya musu innal mautal ladhi tafirruna minhu wannan fa mutuwar da kuke kallanta fa innahu mulaqikum za ta hadu da ku ita mutuwar kai ne zaka je ka same ta eh kai ne zaka je ni ne zan je mu same ta wata idan Allah ya kaddara za a karbi ranka misali a Kano ko Lagos ka Kaduna ina ko kana cikin azare heka tahi ka tafi can din kana zuwa kuma hikenan heka mutu ba kai kaje ka same ta ba Allah ya sauke Amin.
wallahi in Allah ya faɗi magana ka tsaya kai shiru kai tunani akan ta ka ƙara imani yace fa innahu mulaqikum eh za ku haɗu da ita ai ma'ana waqiqum abinan wa abinan waqiqum bikum la muhalata babu kace nace babu makawa sun maturaduna ila alimil gaibi kuma a mayar da ku zuwa ga ainihin me masanin gaibi wa shahadatin ma'ana masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane fayyunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zai ba ku labari kuma ga dukkan irin abin da kuka kasance kuna aiwatarwa saboda haka fayyujazikum bihi zai saka muku to insha Allah in Allah ya sa muna raye kuma gobe ne zamu rufe karatu ko to Allah ka sha albarka cikin abin da muka karanta ka karbo ayyukan mu ya Allah insha Allah gobe zamu tashi kan aya ta tara kenan Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu yawa
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah a kamar yadda malam ya faɗa yanzu gobe insha Allah za a rufe wannan karatu kuma kamar yadda aka tsara tsawon shekaru a goben ne za mu raba kaya na sallah a marayu guda sittin da uku da aka dankawa insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada alƙairi ikon kowa yi.
da kowa zuwa rufewa wannan tafsirin tare da kuma halartar kal- ah, ba da ah, shi wannan ah, kayan sallah a marayuna Na.
kuma kamar yadda tsarin yake shine ah, akan raba abinci a gidajen a gidajen da ake da su a ƙarƙashin masallacin a yi musu tufafi a lokacin sallah sannan a lokacin sallar layya kuma akan sayi ah, bijimi a yanka a raba naman a gidajen dau ba layya ake yi musu ba amma dai akan wadata su da nama ɗin don su ma su yi hidimar sallah cikin wato walwala Mm.
da kuma abin da ya shafi kamar ah, abin da zai iya tasowa kamar yanayin karatun wani ko wani rashin lafiya ko wani dai abu na emergency da yake tasowa shi ma ana eh, sa hannu a kai Na.
su Allah ya bada ikon taimakawa Amin.
akwai eh, malam bashir ahmad ya bada naira dubu biyu da ɗari biyar Na.
muna addu'an Allah ya saka masa da alkhairi Amin.
sannan akwai kuma zainab muhammad zabi ta ba wa da asusun masallaci ba asusun marayu ba asusun kwamiti a akan masallaci ta ba da naira dubu biyar ita ma muna wata don allah ya saka mata da alkhairi Amin.
sannan akwai malabati md baba shi ma ya ba da naira dubu biyar a asusun masallaci shi ma muna don allah ya saka masa da alkhairi Amin.
da account number domin ga mai bukatan tallafawa a 3074-1272-79 wato uku sifili a bakwai hudu daya biyu bakwai biyu bakwai tara Allah ya bada ikon taimakawa. Ah, Malam ga kuma takarda kamar haka. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam Allah ya sa a sha ruwa lafiya.
Ah.
Allah ya karɓi ibadun mu amin.
Amin.
Malam dan Allah muna neman addu'ar ku. Malam da Allah ramma da dukkan waɗanda ke tare da su yanzu har ma da masu sauraro a gidan rediyo. Don Allah ku taya mu da addu'a a yaron mu da bashi da lafiya.
Allah ya Allah bashi ya bashi lafiya.
Allah ya Allah ya yi masa ciwon da ya bayyana da wanda ya buya. Amin.
Amin.
Sannan kuma akwai mai maganin musulunci da malam ya ce zai haɗa mu da shi. Insha Allah a taya mu da addu'a. Allah ya ba mu ah, yanda za mu yi.
Amin.
Allah kuma ya sa mu dace da maganinsa.
Amin.
Allah ya sa yaron ya samu lafiya shi ma ya fara ibada.
Amin.
har ma ya koma makaranta wanda rabansa da zuwa makaranta ya fi shekara ɗaya.
Assalam.
Muna godiya ga dukkan malaman da suka eh, karanta takardunmu kuma suka mana addu'o'i da sauran jama'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi.
Amin.
Allah kuma ya biya muku bukatunku na alkhairi.
Amin.
Allah kuma ya tsare ku ya kare ku baki ɗaya. Mun Amin.
gode.
Amin.
Assalamu alaikum.
to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke cikin halin kanaka ya Allah ka fitar da su marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya musamman waɗanda suke rubuto takarda saboda larura da suke da ita ko a kansu ko akan wani nasu Allah ka yaye musu abin da yake damun su Allah kai ka san me yake faruwa ka san me ka jarrabe su da shi kuma kai ne kake da ikon ka fitar kamar yadda kake da ikon ka sa kuma ba a san ta ya kai ka sa ba Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayinsu ka sauƙaƙa musu ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah mu da muke zaune haka ɗan sama sama haka Allah ka san halin da muke ciki Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka ba mu ladan jarraba da kai mana Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa Allah muna roƙonka wannan gari namu Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara masa zaman lafiya wanda suke cikin halin kunci Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu Allah muna roƙonka ya Allah ƙasar mu ka zaunar mana da ita lafiya wanda yake haddasa mana fitina Allah ka san shi ya Allah in ba mai shiriya bane Allah ka shafe shi ya Allah Allah muna roƙonka daga cikin musulmi yake ko daga cikin kafirai yake amma ba shi da shiriya baya buƙatar addinin ka shi dai duniyarsa Allah matukar ba mai shiriya bane Allah ka shafe shi ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah daga cikin farare suke ko daga cikin bakake ko cikin jajaye Allah duk mutumin da idan baya tare da alkhairi bai nufin alkhairi kansa kawai ya shina baya tuna ainihin bayi da yake zaune cikin su ya Allah mutukar ba mai shiriya bane Allah kai mana maganin sa Allah kai mana maganin sa wannan jaha ta mu Allah ka albarkace ta Allah ka albarkace ta ka albarkaci shugabannin ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ilimi mai amfani da harshe mai yawan ambatansa da zuciya mai yaqini ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين